الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka yau muna ranar litinin takwas ga watan zulƙada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ashirin da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a cikin littafin kifayatul awami fil buyu littafi mai magana akan saye da sayarwa kasuwanci wanda al'ustaz abdullahi gwandu ya rubuta rahimahullahu ta'ala ya rubuta ma'ammawa domin su san a hukunce-hukuncen abin da ya shafi cinikayyansu na yau da kullum. To wannan darasi shi ne darasi na bakwai, kuma muna nan cikin alfaslu asalis fi ta'am, fasli na uku yake magana akan hukunce-hukuncen sayan abinci. Wanda mun tsaya a baiti da 89. لا تبيع الطعام قبل القبض إن لم يكن لصدقة أو قرض to za mu ci gaba da baitin da ke bi masa a shaiku abdullahi ya ce wala ya juzo inda na bai'u ta'am min rajulin naqdan wa fi zakal maqam قبل افتراق يشتري الطعام منه بيع الجمع خصوصا الرامة بدو الصلاة شرط بيع في الثمر ونحوه مثل المقاتي و... ونحوه مثل المقاتي والخضر إلا لقطعها كورق البقل متصل الأثمار ختم الأجل بالزهو أو حلاوة طعام أو اصفرار ذا انتفاع تام في النخل والثمار والبقول واليبس شرط الحب واليبس شرط الحب في المنقول بيع مغيب الأصول كالبصل والفجل إن والفجل إن رئي بقطع البعض حل كبيع قت الزرع إلى الذي كبيع قت الزرع إلى الذي اختلط وحنطة في سنبل بالكيل قط وبيع معلوم بكيل أو عدد بالجنس مجهولا تزابنا يعد كذاك مجهول بمجهول وهل وهل في عادم الربا إذا بان الفضل تو ƙaitocin suna da yawa sheku abdullahi ai ba guda ba ne kan sun kai kusan baiti ma takwas ko tara ma sai dai in kai abba ka da sauran fasili nike magana yi Mala ce, Wala ya juzu, ba shi halatta inda na gunmu, bai ta'am sayar da abinci min rajulin ga mutum ko daga wani mutum na ƙadan, wato kuɗi hannu ya saida ma wani, wa fi zakal maqam kuma a wannan wurin da ya saida ma wani wannan abincin ya shitari ta'ama ya sake sayan wannan abinci qablafti raqin kamin su rabu ya saida ba abokinsa kila buhun shinkafa ko gero ko masara ko wake kila ya saya masa dubu talatin misali a tukamin su rabu sai ce to buhun nan da na saida maka yana bukatar nima ka saida min shi amma da kuɗin da na baka ko ka saya daga hannuna to wannan bai halatta ba inda na abun mu malikawa dole sai an samu rabuwa in dai suna tare a makamin da sun kai wannan cinikin to bai halatta shi da ya saida ba abokin shi wannan abinci da wannan kuɗin kuma ya dawo daga baya ya ce ai a saya masa ba a hujjan malikawa suka ce hakan zai iya bayuwa a samu shigowar riba a ciki ta yadda yana iya yiwa kila ya ce sai an rage ko kuma shi da ya saya hannunsa ya ce to shi ba zai sake saida masa ba sai ya ƙara masa to yiwuwar haka shi yasa sai malikawa suka ce a an dai hana gaba ɗaya amma kamar ashafi'iyatu da alhanafiya su sun ce a ya halatta za ka iya sai damu mutum abinci a wannan makami a wannan wurin a wannan majalisin kuma daga baya in kana kaggacewa dai kana da bukata kuma kai ma ka sake saya sai ya maida ma kuɗinka to su sun halatta wannan to amma a malikiya wannan bai halatta ba saboda wancan dalili saddan lizzari'a saboda kada a buɗe ƙofa wasu su yi ta cin dukiyoyin mutane ba tare da daɗin ransu ba to shi ne a wala ya juzo inda na bai'u ta'am من رجل نقدا وفي ذاك المقام قبل افتراق يشتري الطعام منه to wannan shi ne to hujjanmu suka ce akwai wani hadisi da akwai wani hadisi sahihi da al'imamul bukhari ya ruwaita riwaya abu huraira Allah ya ƙara masa yadda wani mutum ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi aiki a gona ta haibar a ca haibar to ana nan lokacin da ya ɗebe abincin wannan gonar ko dabino wannan gonar shi wannan mutum sai zo mazu Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan dabino to ko da ya zo duk dabinin da ya kawo ma annabi kyakkyawa ne sai annabi ya ce da shi a yanzu duk dabinin da ke wannan karkara ta khaibar haka yake sai shi mutum ya ce a ba haka ba ne akwai mai kyau akwai kuma mara kyau sai ce dama abin da muke yi in muka katso mara kyau to sai mu sai da wasu kamar mu ba su sa'i biyu na mara kyau su kuma su ba mu sa'i guda mai kyau to a haka muka yi muka sayar da mara kyan sai zan gaba ɗai mun mallaki kyakkyawa shine wannan da kake gani sai manzo Allah ya ce a'a bi'il jam'a ya ce ba haka ake yi ba annabi ya ce da shi bi'il jam'a bid darahim sun mabta bid darahimi janiban ya ce a wannan da ka samu mara kyau ɗin wanda a haɗe shine aljama'a to sai ka sayar da shi ka sayar da shi ka karɓi kuɗinsa to sai ka je ka sayo kyakkyawan da kake bukata ba wai ka bayar da mummunan sa'i biyu sannan a baka kyakkyawa sa'i ɗaya ba domin wannan riba ne wannan riba ne to sun ce hujja a wannan hadisi saboda a wannan majalisin a shi wannan sahabin yake yin haka ko wannan eh, wannan sahabin a wannan gonat yana cirewa sai ya baka sai ka bashi kyakkyawa to kaga an samu ƙari an samu ƙari na kowane mai kyau kaga za a ƙara da mara kyau da sa'i guda to wannan kuma riba ne tunda duka duka abinci ne duka abinci ne so da haka baka cewa kai sa'i guda naka kyakkyawa ne amma na wancan da yake sun ya sai gare ka ba kyakkyawa ba ne so da haka sai dai ya baka sa'i biyu wannan ba daidai ba ne eh ba daidai ba ne sai dai je sayar da nashi mara kyau ɗin kai kuma da yake buƙatar naka sai ya zo ya saya da kuɗinsa to shi ne abin da annabi yake ishara a nan cewa je ka sayar da mummunan ba shi kaga bai yiwa ka ba da buhu guda ko da mai ɗaya mai kyau shi kuma ne ya baka da mai biyu wanda ba su kai wannan kyau ba in an kwatanta da kowanne daga cikinsu wannan shi ake kira riba sai dai shi da nashi bai kai darajar naka ba to ya je ya sayar da nashi in ya sayar da nashi to ya zo ya amfani da kudin sai ya sayi naka kyakkyawan to to wannan sun ce ga abinci amma in ba abinci ba ne babu komai in haja ce za ka iya sai da mutum turmi ko bayan ka sai da mai kun ciniki kuma daga baya ka sake sayan turmi sun ce babu wani abu amma shi abinci to wannan dole sai an rabu in ma ana son a yi to sai a ce to a bari har gobe a sake haɗuwa eh to yanzu ka ɗauki wannan buhu ka je gida gobe zan je in same ka ina nan tafi to shine shine ya ishara cewa bi'il jam'a iktibasi ne na wancan hadisin da ne muku bayani to hususan rama shi wannan hadisi rama ya nemi hususan keɓancewa ma'ana ya nemi keɓance wannan abin da ake magana a kansa ba mai sayarwa shi kaɗai ba hatta mai saye duka wannan hadisin ya shafe shi cewa bi iljam a kaka ana ishara ne zuwa ga mai sayarwa ko to ba shi ɗaya hukuncin ya shafa ba har da wanda zai saya to shine rama wannan hadisin ya nemi hususan keɓance da mai saye da ko mai sayarwa kowannensa a hana shi mai saye to ya je sayar da nasa an fahimta in ya sayar da nasa mara kyau to sai ya zo ya sai mai kyau shi kuma mai sayarwa kada ya sai suwa kada ya sai suwa dole sai in ya zamo misilan da misilin to shi wannan sahabin kaga a hali ɗaya shi ne mai saye kuma shi ne mai sayarwa to shi yasa lafazin hadisin sai ishara zuwa gare shi shi kaɗai bi'il jam'a mana je ka saya in ya je sayar kaga yanzu ya zama mai sayarwa idan ya dawo ya sai mai kyau kuma shi ne almushtari to shi ne rama ɗin wannan hadisin ya nemi hususan keɓance mai saye da kuma mai sayarwa saboda haka bai keɓance hukuncin bai taƙaita akan kawai wanda ya sayar ba to sai ce badu salahi bayyanar nuna shine as-salah badu ma'anarsa zuhuru bayyanan nuna sharɗu bai'in fi samar to sharaɗi ne na sayar da ‘ya'yan itace, idan kana da ‘ya'yan itace kana son ka sayar da su, to sharaɗi ne sai sun mi, sai sun nuna, in ba su nuna ba to cinikin ma haramun ne, to da haka baka sai da mutum mangoro sai in yayi mi, sai in ya nuna ko gwaba ko lemu duk wani abu ne da za a ce ne ‘ya'yan itace ne wani hawihi haka da kuma abin da ya kama da ‘ya'yan itace sai ce mislal maƙaci misali abin da ake ci domin gina rayuwa abin da ake riko domin kutu kama alkaba dabino ko shinkafa kamar nan wurinmu dawa da sauransu to duk waɗanga ba a sayar da su sai sun mi sai sun nuna sannan wal khudar haka da ababen marmari eh irin su kankana ko ba a sayar da su sai sun dana wannan shi ne ƙa'idar musulunci yawwa irin su karas da wakawantansu amma fa illa liqat'iha sai dai in zaka sai su ne ɗanyunsu don ka kace su hakanan kai hakanan kake son ka yi amfani da su ba wai in ka saye zaka jira ne sai sun yi da nuna sannan yawa wannan shi an ka hana a kai yanzu ganyen kake amfani da shi kama wanda ya sai wake misali shi harawa yake so ɗanya to kaga ai babari zai yi sai waken ya ya ne na ya bushe sannan ya abin na a'a yana saye shi harawa kawai sai ya sare mai to yin irin wanda ne ya halatta shi na ce kawar kilbakali kama wanda ya sai domin ya yi amfani da sansamin wato ciyawa mai yaɗo saman ƙasa kama irin su wake da makamantansu eh shi ganyen kawai yake so ba ‘ya'yan ba to kaga wannan babu komai hmm? babu komai sai ce muttasilil asmari muttasilil asmari haka nan kuma banda wanda ya sai ‘ya'yan itacen ne ɗanyu amma da asalin iccen to wannan shi ma babu komi eh sau da haka iccen mangoro ne ya hara ‘ya'ya amma ba su nuna ba ko gwaba misali ko ko lemu ko makamantansu amma tare da asalin iccen to wannan ya halatta amma yanzu ‘ya'yan ne su kaɗai ba za ka saya ba saboda yanzu babu tabbacin za su ne na lahiya lau in kuma su na lahiya lau to kenan waye hasara to saboda wannan rudi wannan gangancin amma yanzu in ka sai yanzu ice naka ne ko ba haka ba in ma yanzu an samu jarrabawa baka samu ba to zai sake wasu ‘ya'ya nan gaba za ka amfana ko? eh za ka amfana to wannan shi ne, to shi wannan khatmul ajal ba a cewa dole sai ajalin ne nasu ya cika sannan wai za a za a yi ciniki a'a su koyo shi ana ana kana iya sayar da wato asalin iccen da ke cikin gidanka sawa'un ƴaƴan sun ne ko ba su ne ba idan shi ya shi ya sayar da zai illa an yi bayani a baya ko idan ka yi musu kilili to ƴaƴan naka ne in kuma ba a yi kelele ba yaya nashi ne mun yi wannan karatu a baya to sai ce bi zahawi au halawatin ba'ami a wisfirarin zantifa'in tami fin nakhali wasimari wal buƙuli tunan yayi abin da ake kira da allafu والنشر مرتب بالزهو ينا تعلق إيغا في النخل أو حلاوة ينا تعلق إيغا الثمار طعام ينا تعلق إيغا البقول إسفرار شيكما ينا تعلق إيغا الحب تدوان أنا كرن صدى النشر واللف allafu wan nashru murattab shine ka kawo abubuwa a dunkule sannan ka dawo kuma daga baya kai musu sharhi hmm? ma'ana fin nakhali abin da ya shafi da bino shi kuma abin da an nasa shine bizzahawi eh a ganshi ya fara canza kala ya fara yin yalo ko abin da ya kama da wannan to da ya kai ga wannan mataki shi da bino ya halatta a sayar da shi da ya dan fara bayyana wannan launi na yalo yalo da sauransu inda ya fita daga launi na ganye na khudar to za a iya sayar da shi ake kira da azzahabu shi kuma ya itace ne nansa shine halawa ya zai an tauda ana jin zaki to kaga ya fara mi eh to saboda haka in zaka sayi mangoro ka je ya fara zaki ba ya mi ba eh to ya halatta ka saya ko gwaba amma in ka ji babu zaki to yana nan danyensa albuqul shi kuma at'am shi kuma tsoma kana jin tastin ɗinsa shi ne kama irin su kankana da makamantansu duk da albukul wasu lokuta kuma ana kiran makwankara ƙasa wayanda ke yaya cikin ƙasa irin su rogo eh irin su karas su dankali da sauransu eh wanda su asalin yana cikin ƙasa amma kuma suna yaɗo eh ganyen yana bisa eh to galiban su ake kira da albukul to su kuma in kaji suna da tastin na abinci haka eh to su kuma ya halatta a sayar da su eh suna da tsoma kenan suna da ɗanɗano na abin na na wannan jinsin nasu a firarin in kuma wanda shine nasa shine yayi jajaja ko fatsa-fatsa to shi kenan daga nan ya halatta a sayar da shi ya zamo dai zan tifa'in tami ya zana ma'abuci amfani ne kuma cikakken amfani ya zana ya amfani da shi a wannan halin da yake ciki amma idan ya zan ba ya amfani da shi saboda bai da zaki bai da ɗanɗano to kaga baya da wani amfani kenan baya da wani amfani wal yubsu amma bushewa sharɗul habbi shi kan duk abin da a ƙwaya ta abinci to sharaɗi ne sai ya bushe kamar gero ba a sai da gero sai ya bushe masara ba a sai shi sai ta bushe haka nan wake in ‘ya'yan ake so ba a sai da shi sai ya bushe duk abin da yake ƙwaya ne na abinci to ba za a sayar da shi ba shi sharaɗi ne sai ya bushe ba wai da ya fara jajaja a je a sayar wannan ana magana ‘ya'yan itace ne filman kuli to wannan haka ya zo a cikin abin da aka nakalto daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da ke cikin sahihul bukhari riwayar anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama na ha an bai samar hatta yabduwa salahuha wa anin nakhal hatta tazhuwa ko to har aka tambaye shi wa ma tazhu sai ce kala shi ne ta yi jajaja ko ta yi fatsa-fatsa to sai mala ya ci gaba da cewa bai umugayyabil usuli kalbasal wal fujli irri'i bi qat'il ba'dhi hal sai ce bai umugayyabil usuli sai yadda abinda asalin yana cikin ƙasa ɓoye yake ba a gani ne ga fili ina misali kalbasal kama albasa kaga albasa ai gaibi ce in ka je sai dai kaga wannan ganyen amma asalin dan me ba ka gane shi ko to hal ya halatta a sai sheta koda tana cikin ƙasa amma fa da sharaɗi in ri'i idan an kaga bi qat'il ba'd ta yadda an yanko sashi an tona sashinta daga cikin ƙasa an gani gona ta ta albasa misali sai mai gona ya kai ka gona kana son ka sai albasa sai ya tona ma ɗaya biyu uku haka sai ya nuna ma sai ka ga ai ta girma kuma ta nuna to ya halatta yanzu sai a yi cinikin albasar ta gona gaba ɗaya tunda an gami an ga sashi wannan babu komai haka wal fujili haka kuma fujil wani abu ne kamar mankani yake an gane ko to to shi ma ya yi kama da mankani sosai to shi ma kaga cikin ƙasa yake to shi yasa ma zuma da manzaure su su ce kawai mankani eh to wannan kenan da ire-iren su irin su ku da ku da rogo to duk irin wannan ya an zo kawai ana dogara ne da ganin sashi irin su doya misali kawai da an ciro sashi aka gani to sai a yi hukunci da wanda ba gani ba ba cewa za ka yi dole sai an tone ka gani ka bai ikatti zar'i kamar halaccin sayar da ƙatti dami mun san dami ko damin shuka kamar damin dawa ko kuma damin masara ko damin gero ko damin maiwa to ya halatta shi ma a sai sai an gane ko idan an haɗe shi an ɗaure shi an to abin da ya sai kawo wannan don dole akwai kanun da ba za ka samu damar mi ganin su yadda ya kamata ba tunda an tara wani bisa wani bisa wani kuma an sa tsawo ko ya giya an yi mi yanzu in ka zo sai baka ce sai an bayan ya giyar kaga kowace zangarniya ya take sai ce lalla zikhtalat amma banda wanda an cakuɗa shi wanga an mai da kai ne nan wanga an mai da kanshi na wanga an a'a ya zamo duka wurin tsaba wuri ɗaya yake wurin kara kuma wuri ɗaya amma an sussurka yadda wasu ke yi to wannan bai halatta a sayar da shi ba bai halatta ba wahin tsatin fi sumbulin haka ya halatta a sayar da alkama fi sumbulin wato a cikin kwalfatta ya halatta ba ciya za a yi sai an sussuke ta ba da sauransu irin su shinkafa ya halatta a saishe su ba ka cewa sai an yi mi sai an sussuke amma fa kawai bilkaili faƙat ƙaɗin nan ma'anarta faƙat bilkaili ƙat sai dai halaccin ya taƙaita ne sai tare da awu kawai ma'ana sai a auna da mudu to ya auna wannan ya halatta kenan in yana tarshe to ba za a sayar da shi ba ba za a sayar da ita ba wa bai'u ma'lumin sai yadda abin da yake sananne an san shi an san awunsa bikailin ta yadda an auna shi an san ko mudu nawa ne ko sa'i nawa ne aw adad ko kuma in wanda ake la'akari da adadi ne an san ko guda nawa ne kila ɗari ne ko ɗari biyu amma bil jinsi da irin jinsin sama juhulan shi kuma ba a san shi ba misali kai kana da gero sa'i goma shi kuma yana da nashi amma ba a san ko sa'i nawa na ba sai ce to ka bani naka goma in baka wancan to haza la ya juzu yadda an ka san naka ko sa'i nawa ne to shi ma nashi sai an san ko sa'i nawa ne sai an san ko sa'i nawa ne domin tazabunan yu'ad wannan shi ake kira da bai'ul muzabana in kana jin malaman fiqh na kira bai'ul muzabana wannan shine sai yadda abu sananne da majhuli eh to bai halatta ba kuma jinsi daya eh ni ta waya ka santa amma ban san taka ba sai ka ce to yayin mu yi ciniki misali to misali ne duk da muzabana din ya fi takaituwa akan abinci bai cika shiga cikin uruda ba na ba da misali da waya ne kawai kazaka majhulun bi majhulin haka sai da wanda an jahilci adadinsa da kuma majhuli irinsa kai kana da gero shi yana da gero kai baka san naka sa'i nawa na ba shi bai san naka sa'i nawa na kawai sai a ce a zo a yi ciniki kai ka bashi naka shi ya baka nashi to haza la ya juzu shi ma yu'addu ana lisafa shi muzabanatan hmm? to kaga ashe ana sayar da abin da yake ma'alumun bi ma'alumin amma bai'u majhulin bi majhulin la yajuzu bai'u majhulin bi ma'alumin la yajuzu bai'u ma'alumin bi majhulin shi ma la yajuzu kawai wanda ya halatta shine bai'u ma'alumin bi ma'alumin duka wannan ne don kar a ƙwari kowa to sai malam ya ce wahal shin fi adimin riba ga abin da yake riba ba ta shigansa iza banal fadal kuma ya zan fifiko ya bayyana ƙarara shin shi ya halatta a sayar da ma'alumi da majihuli ko bai halatta ba to shi wannan an yi saɓani a kan shi kamar mun karanta a baya cewa kayan marmari ribal fadalu ba ta shigansu ko ababen marmari alfawake da alhudar a karatun da ya gabata wancan sati to su ma a wannan babe shin bai halatta a sayar da wanda yake majuhuli da ma'alumi ba ko ma'alumi da majuhuli wasu suka ce ya halatta tunda su dama riba ba ta shigansu wasu suka ce bai halatta ba to wannan ne saɓani ne na malamai وفي العرايا رخص بخرسها وحدها لجزها وفاؤها تو أتكين هكونت العرايا جمع عارية جمع عارية مي عارية هم آه هكا هكا أجي بس سلامة akan ce ariyatun akan ce ariyatun duk ma'anarsa ɗaya ya zo jam'i sai a ce al'araya jam'u ariyatin ko ariyatin a araya bil'ain eh ka ƙara yi daji. Na'am, da yawa wasu hatta manyan malamai rahimahullah wannan ƙadiyya za ka gaba su fahimce ta ba, Allah ya gafarta musu. Ta a makarantun zaure, za ka ga yan an zo babin al'ariya, ai, babin al'araya ta kasuwanci, ba al'ariya ta mu'amala ba, a ramin kaza, ita daban. al'ariya in ana magana kasuwanci sai da sayarwa ita kuma ma'anar taraba. To da yawa in suka zo sai su cakuɗe. Babin fil a raya sai ka sun ce a cikin aro. To ai in ka kula, shi wancan aro da kake gani wajen harkar kyauta da sauransu, ai ba a kawo shi da jam'i. amma wannan zaka ga ana kawo shi a jam'i ko bulugul maram ka ɗauka zaka gani al'araya ake cewa hadisan da duk aka kawo zaka ga al'araya ake ambata to wannan daban a layin kasuwanci ba aro ake magana ba sama da yawa saboda kalmomin iri ɗaya ne to kawai in ya zo sai ya ce ɗaya babin aro kuma in ya zo fassara kuma sai ya kasa bayani yadda za a gane saboda rashin rashin ta hakiki saboda rashin ta hakiki so abinda ake kira da al'ariya ko ariyatin ko ka kawo shi da jam'i ka ce al'araya a raka kasuwanci shine misali kana da lambu na itace kila na dabino ne muƙaddara dabino ne kana da itatuwa guda goma misali sun fara ‘ya'ya misali, sai ka ce ma abokin to ka ba shi ɗaya daga ciki ko biyu daga ciki, ‘ya'yan, na fatar an gane, cewa ne, e, to wannan dai da kake gani gadi na ɗin nan duka ta wuce. Kaga ina da itatuwan da binai guda goma ko sama ga haka, amma na baka itace guda biyu ga suna kaga ya fara ‘ya'ya lokacin da suka nuna ka zo ka cire abinka a bayan ka yi haka kuma sai ya zan kana samun damuwa tunda kaga tunda ka ba dole ya dinga zuwa je waya ko ba haka ba duk da gonar ba ta shita ba amma dole ya dinga zuwa jewaya ake cewa go to sai abin kuma ya zama ma damuwa kullum yana shigo ma gona da sauransu kila wani lokaci a daidai da kana nan ko wani lokaci ba ka nan da sauransu kacewa ne eh gaskiya ‘ya'yan itatuwan nan da ni baka eh to za mu yi ciniki ka sai damin su su haka sai mu nemo wanda ya san harka itatuwa na dabinai sai ya yi muna kiyasi eh abin da ake kira da attakharis ya kaddara mana in dabinon nan yadda na ya bushe yana kai sa'i nawa sai ce to babu laifi tun da dai sauki ne kan nema babu laifi sai a je a nemo sai a ce to a to ai wannan kila in yana na yana sa'i ɗari misali sai ce to babu laifi sadda dabinon suka nina na cire to ka zo zan baka sa'i ɗari wannan shi ake kira da ariya to akwai aro ciki shi ake kira ariya to shi ne malam zai yi magana nan a cikin baiti ɗaya to duk inda ha gan shi a layin kasuwanci abin da ake nufi kenan to wa fil araya a cikin araya rukasun akwai rangwame da shari'a ta kawo ka kai ta ɓangaren ka an samu mi rangwame saboda in an ce sai sun nina to wala Allah kila zai takura ma kila baka sun kullum ana buɗe ma ƙofar lambu ana shigowa ko kaga an samu sauƙi shi kuma ta ɓangare ne kaga an hutar da shi daga zuwa mi je waya to shi ne ma'anar rukhasun akwai rangwame da an ka samu dangane da shari'a da kai ɗin da ka bayar da kyautar da shi ta fuskar shari'a ta ba da dama a sayar da su duk da kuma kaga shari'a ta hana a sayar da me ‘ya'yan itace sai sun mi yawwa to wannan ba saba ma asali an kai ba wannan ana kiransa da rukusa waccan ƙa'ida tana nan cewa ba a sayar da ‘ya'yan itace sai sun nina to ariya nan kamar taksisi ne an kai ba da la'am asali duk ‘ya'yan itace in dai ɗanyu ne to haramun ne a saishe su, to amma babin ariya sai malamai suka ce ya yi taksisin wannan umumi. To shi ne ce bi harsiha sai a yi kirdadon wayannan ‘ya'yan itacen a yi takadiri a kwatanta a auna a yi ƙiyasi sai a nemo wanda ya san harakat sai ce to ‘ya'yan nan in suka ne na suka bushe suna kai kimanin sa'i kaza sai a rubuta ga takarda ka ce meto in sun ka na sai ka zo ka amsa ba shi kenan ba ba za ka ce aka je kasuwa ka so bai da je wani malami na bayani wai za ka je kasuwa ka a wani busasshe ka bashi kai kuma ka jira sanda to yan haka ya riba tashi tun da sharaɗin sayar da abinci sai ya zamo iyadan biyadin yanzu in ka bashi kaga yaran biyadin ne eh to haka ne ji wani babban malami na fiqhu yana faɗa to ba haka abu yake ba eh wahami ne ya same shi wa hadduha shi yasa gashi malam ma ya kawo wa hadduha iyakanta ita wannan a raya lokacin bashe ta shine lijazziha wa fa'uha eh lijazziha lokacin katse ‘ya'yan wafa'uha to shine lokacin cikawa sai a biya shi abinda an ka yi ta harisi aka yi ta ƙadiri ba wai wannan lokaci zai je ya auno ninan nemi ya ba shi bayan an yi haka riba ta shiga riba ta shiga to ga ja'iha ko lokaci na ba matsala guda ta babala ya kawo ta da baitoci kusan guda bakwai amma matsala ɗaya ce sai dai ba ko ina kuma za ka same ta a cikin littattafai ba amma za mu iya karanta ta saboda ita ce ƙarshen fasali mala ce ja'ihatu thimari haisu bi'at qabla tanahi qadara sulusin wudi'at tuna ana magana ne kan kai ne ke da ‘ya'yan itace saman itacen sai ka saida ma wani ‘ya'yan sun kai mahallin a sayar da su to bayan ka saida mai sai Allah ya kawo musiba kamin shi cire Allah ya kawo musiba sai ‘ya'yan itacen suka halaka kila aka yi iska ko aka yi ruwa mai tsanani ko gobara abin da dai ɗan adam bai iya tunkuɗe shi shi ake kira ja'iha eh banda barawo ya shigo ya abin nan wannan ba ja'iha ba ce yadda wasu malamai ke faɗa duk da wasu ce shi ba ja'iha ne tunda yana yawa lokacin da ya shigo baka nan ko kuma ya karhin ka balma ya ɗaure ka ya ya shi ka ƙarfi ya ɗaure ka ko ya yi ma a takin da bindiga misali eh to wasu sun ce shi ma ja'iha ne in ya yi ƙarhin ka to amma dai wasu sun ce a abinda ajja'iha abin da ya zo kai tsaye min indillah kuma baya da matun kuɗa to shine da ya zo sai ya taba ‘ya'yan itacen ko wani ciwo duk yana iya faruwa wanda Allah ko Allah ya aiko su tsuntsaye ko ƙwari ko tsuntsa sai ta zo gaba ɗaya ta lalata ‘ya'yan shi ne ce ƙablar tanahi haisu bi'at lokacin da ka sayar da ‘ya'yan itacen ga wanda ka saida ma ƙablar tanahi kamin kuma su kai ƙarshen da ya kamata tunda an ce da zaran sun fara nuna ba wai sai sun nuna gaba ɗaya ba da zaran sun fara nuna inda bino ne da zaran ya fara wannan jajajaɗin ko yalo yalo ɗin to kai kuma kana jiran ya bushe kai mi ka cire to sai wannan musiba ta zo sai ta samu 'ya'yan itacen to yanzu ya za a yi to shi ne sai shari'a ta ce wo at kadara sulusin kai da ka saida mai to in musibat ta halaka ɗaya bisa uku na ‘ya'yan to za ka yi mai rangwami sai a kimanta gwargwaron hasarar da Allah ya turo ta ja'iha sai a cire mai kuɗi ba za a sa mai da ita ba an gane amma in yanzu abin da aka halaka wani abu ne bai taka kara bai kai ɗaya bisa uku ba na abin da a cikin gonan na 'ya'yan itacen to wannan ba abin da za a cire mai sai a ce shi kenan shi ya yi asara amma iya zan musibar ta halaka 'ya'yan da sun kai wan over three na 'ya'yan gaba ɗai to kila da in ka sai da mai dubu ɗari uku ne ko yanzu dubu ɗari biyu eh dubu ɗari biyu dai kaga dubu ɗari ta yi me kuma kai ta ce kai mai gona ba su ga gani shari'a ta sawaka ko to shi ne to wannan ‘ya'yan itace kenan amma fa kalba ƙalilau ƙallat amma fa wanda makonkara ƙasa to sukan wanda ba asimar ba sukan komi ƙarancin ja'ifa sai an rage sai an rage ma mai sai eh komi karanci kila kankana ka saida mai ko ta fara nuna bata isuwa ba amma dai ta kama hanya to bai je shi kuma ya ɗebe ba sai Allah ya kawo wani wata musiba to wannan komi zaman musiban nan kaɗan komi yawanta to shi ba sai ta kai wani obatiri ba za a kwatanta gwargwaron hasarar da aka yi sai ka bashi kuɗi ne in ya riga ya sallame ka in kuma bai sallame ka ba to sai a cire wannan hasara ba ta cikin abin da zai bada kuɗi sai ce amma fa bi zar'in fuqida amma ha wannan rangwame kuma in shuka ce to shi kuma babu wannan ka'idar kwata kwata an rasa ta abin da ya shafi gero masara shinkafa dawa maiwa alkama ba sa ciki saboda mi dama su sharaɗinsu sai sun bushe kenan in har yanzu ya sai dama bayan ya riga ya bushe a to yanzu wannan matsala kata me yasa kai jinkiri Allah ya turo bala'i baka je ka cire ba amma haga wancan yana da uzuri tunda bai kai gayan abin da ake son a kai gare shi ba sai Allah ya turo musiba su kuma shari'a ta rangwame ko ba su yi da nuna ba ba sai sun bushe ba misali da bino ne ba sai ya bushe ba ya sayar da shi to kaga shari'a ta bashi izini ko ya saya to sai zan ya saya shi kuma bukatarsa sai ya bushe kamin ya bushe sai Allah ya turo bala'i to dole a cire mai in dai abin ya kai wani obatiri in bai daga cikin kayan ababen marmari amma abin da ya shafi shuka da sauransu abin da zaka shuka gero da sauransu to wannan kwata-kwata babu maganar ja'iha in ja'iha ta faru kai mai saye hasara kaci wa misluha to yana daga cikin misalin ja'iha sai ce iftiqadu ma qad qusida ka sai abu ne don wata manuha amma kuma sai manufan nan take kuma ta zo ta rushe ya zan kwata-kwata babu ita abin nan da ka saye don ka yi wada abin da shi babu shi yanzu bai aiki to shi ma hukunci ne hukuncin ja'iha sai a ba kuɗinka to shi ne zai ba da misali har zuwa ƙarshen baitoci sai ce kan mushtarin liddudi waraƙar tuti kan mushtarin kamar wanda ya sai waraƙar tuti ciyawa ta wani ganye da ake kira tut ciyawa ta haki ne to ya je sai shi a wani gida ko a wata gona na mai gona liddudi saboda ita tsutsa hakinta ne to kuma in ta ci shi takan yi kashin alhariri shi kuma alhariri to kagar me dukiya ce an gani to sai ya zo ya sai wannan ciyawa ɗin da niyyar in ya seta lokacin da tsutsa ta zo ta ci wannan ciyawa ɗin ta yi kashi sai ya tattara wannan kashin ya koma alhariri shi kuma ya je ya sayar ya samu abin nan ya samu arziki ko to ana nan bayan ya sayi fayatari liddudi raibul mauti raibul mauti sai musiban mutuwa fayatari sai ta gitta ma liddudi wannan tsutsa din sai zan Allah ya kaddara wannan shekara tsutsa ta yi ta mutuwa an yi annoba na mutuwa yanzu ne ya amfanin gayyen eh to kamar da mai kuɗi ne saboda mi an rasa makasudi ba ya saye da don ya kai ma awaki ba, ko don ya je ya yi saƙa ko wani abu, ya saye ne don tsutsa kuma wannan shekara Allah ya kashe tsutsa. To, in baka gane wannan sunan shi tut, can ƙasashen laraba ana samu ne, ganye ne, in kana da shi a gona to kai, kai shi ke da ka riga kai takata abin nan. ka kakata a kayi kuɗi in dai Allah ya sa aka yi tsutsa wannan shekarar eh to alharirin da zaka samu ba kaɗan ne bane eh kuma alhariri zaka ga ba ƙaramin abu bane mm aw mushtarin ko kuma wanda ya sai simaran ‘ya'yan itace fi baladin a cikin wani gari gari ne ka je sai ka samu mai lambu sai ka ga lambu akwai 'ya'yan itace sai ka yi ciniki da shi na 'ya'yan itacen libai ihali ahaliha amma kai ka saye ne don ka saye da mutanen garin shi kila bukata ta same shi ko kuma yana son ya yi tahiya ne ko ya bar garin sai ce tuwa ne ga 'ya'yan itace na ni dai ko da lokacin bushewarsu zai bana gari amma ka zo in saida maka don ka aje a yi hasara tun da kai kana zaune da garin to sai ka ce to ai kai ma ba zama haka ba amma dai bari ka sai in ka samu mai saye cikin garin sai ka saida mai aka yi ciniki sai ka bashi kuɗi bayan an bashi kuɗi fa bara sai garin ya halaka an ka ce ai yanki da nabin sun sun wace garin ko ya boko haram sun wace garin to shi ma wannan hukunci ne hukuncin ja'iha sai ka maida mai ni kuɗi ne a to gari babu kowa ‘yan boko haram sun kori kowa ko sun hana ma kowa zama garin ko yanke da nafin sun kori kowa to wa zai sai dama yanzu kai kai da kai ka kaddasa abin ko kuma ka mallaki abin kai hasara ta sama aw muktarin fi qaryatin hamama aw muktarin ko wanda ya ɗauki hayan hamama gidan wanka ɗakin wanka fi ƙaryatin a cikin wata alƙarya wani gari gari ne kawai kamar irin gari ne kila ka je ka samu wuraren wanka ka saya an ba da misali ne da wuraren wanka saboda lokacin su ake amfani amma irin hotel ya shiga gidajen haya duk sun shiga ka sai gidaje don ka bayar haya ko ka sai hotel shi ma don kasuwanci to faharabat sai wannan alƙaryar ta roshi Allah ya kawo ‘yan boko haram sun ka banka magarin wuta to kai kai kai hasara kai da ka sai da mai sai ka mai da mai wanda ya sai mi kudin shi an fahimta? eh inda ba har ka fara amfani da abin ba ne sannan musiba ta zo baya in misali kila ka sai da mai ne ma sai bayan watanni ko shekara to wannan dama mallakinka ne eh dama nan ana magana kila ka hannanta mai kuɗi ko baka bashi ba kamin ka je ka yi hauzi ka karbi abin sai wanga abu ya faru to shake magana walam yajid marama to kaga ai bai samu abin da shi yake nufi ya samu ba dama manufarsa da sayan gidajen don ya bayar haya to yanzu kuma garin ya roshe manufar sayan wannan hutar don ya bayar kasuwanci to kuma an ce garin ba a shiga to tun da ba a shiga wa zai je ya kwana a hotel kaga ba za a samu ba ko to shine duk waɗanga da mun kalli safa mala ya ce alfashu buɗe wannan cinikin lil mushtari ya tabbata ga wanda ya saya sai ya ce to a walwale cinikin a buɗe shi hmm? sai ce wa anhu a kan shi ya skuɗo asmanuha kuɗin wannan abin ya faɗi a kansa ba shi zai lamuni ba wanda ya sai da mai zai lamuni sai ya mai da mai kuɗinsa kuma wa laisa fihi shababu kuma ba wani ƙetare iyaka a kansa ba wani zalunci da za a ce to ai yayi shari'a ta bashi dama yayi shine ash-shabab mujawazatul had wa qala fil fawakih ad-dawani al-imam an-nafarawi ya faɗa a cikin littafin sa al-fawakih ad-dawani sharhi ne na risala yace khatimatun ga wata khatima marfin littafi ajizatul wujidani wadda tana da wahalar samu ba inda za ka same ta to wannan khatima ita ce a shehu abdullahi ya ɗauko ya waƙe wa yannan baitoci da ita in ka je can alfawaki huddawani a cikin khatimarsa na babin kasuwanci to za ka ga wannan bayanin amma a zube shi shehu abdullahi kawai waƙe waye ta Allah ya jagora wannan shine ƙarshen wannan fasali ko wani sati sai mu tashi alfaslur rabi fin naqadaini wannan za a yi magana akan kuɗi ya ake canjin kuɗi ko ya ake sayan kuɗi da kuɗi duk za a yi bayani insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته